أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أسعاد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقداد فريد الدهري على الإطلاق حاتم الهتمين أبو الشهق على إبراهيم نياز ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السراد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الاحتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله الحمد لله قبلة المولى قبلة المولى قد أنزلنا بضاعتنا عبادي أنا حتيسنا نحو الممجد أنيت به الذي أسرى بليل وقاد براقه روح معين رسول الله فات الخلق حبي هو المحمود ماهي شر أحمد وجوهر خير خلق الله ضرا ورحمته هو الهادي مسود وفاتحنا نبي الله طه هو الهادي على نهج المؤبد رسول الله خير الرسل حقا وهادينا إلى المولى لنسأل وقبلتنا ووجهتنا الكريم وأفضل خير خلق الله أحمد وأكرم من مشى في الأرض يسعى وأفضل من دعا لله وحد نذير ذا بشير بل أمير كريم الذات في الإيطاء أجود فلا جيم, فلا جيم يدارئ لا بهور تماثل جوده غير المؤدد الرحيم القلب معروف ببر رؤوف رحمة ود محمد ورب العالمين يحب حبي لهذا كنت بين الناس أسعد متوجنا محللنا بتاج محب المصطفى بالخير يرفع هو النور الممد لكل نور هو الهبل الممد ولا أفند ونور الله ونور الله سرا وهو جهرا طريق القوم للمولى محمد فللسلحاء باب الله حقا وللآسين ملتجئ ومكتب وأسودنا يفوق البيض حقا بأشعار وأشواك توقد كلام الله أخلاق المقفى ونس القول فيك لمن تأبد فذرني لائني في هبقاها مهبا وانقا والدمء يشهد فذرني لائمي في حب طه وآني الشوق وجدي فيه توقت فذرني لائمي في حب طه فلست بشاغلي لوم يردد سأمداه أجرد بامتدائه له أدنو وشأنه مبعد فيبقى مره مني دواما وزبزفه وأحزاني تبدد فيبقى مره ما دمت حيا واعتدوا شعره مني مخلد ويكسوني ببردته لكعب وتاتيني منائه لا تعدد سوى عملي الذي أمليت فيكم بنعمتك التي أسديت مهتد ألا أغسل يا غفور ذنوب عبدي يخاف الذنب لو يوما توقت ألا أمه كل ذلتي وكيمي شرور النفس وارفعني لأسعد ألا قمم رضا يبقى سوائي ألا قمم رضا يبقى سوائي بمن قد حل خيمة أم معبد وآبائي وأسهاري جميعا وأسهاري وأولادي فنسأل بدين محمد الدنيا وأخرى رضينا به وعند الله نهمت وأسلمنا القيادة له ففزنا بجاه الهب مولانا محمد سلام الله سلام الله سلام الله والصلاة منه على محبوب شان الروح أحمد سلام الله والصلاة منه تعيد الدين مرفوعا مصوت سلام الله والصلوات منه تروم الحق وضاها توقت حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنفعنا وأنفعنا بهذه الأمداء بجاه سيدنا مولانا رسول الله ونرجو من الله أن يجعلنا من المتقين الأحيار بجاه رسول الله آه يوم muna magana a kan ɗari'i wanda muna hukunci akan hukuncin akadil kalbin nabi akan hukuncin akadil kalbin nabi min wakashin goyi ilam mananallahu wa iyaka tawfiqahu Allah da mu da kai Allah ya mana kyauta na dacewa anna man ta'allaka minhu bi tariqit tauhidi duk wanda ya rataya da hanyar tauhidi kadaitaka wal ilmu billahi da ilimi daga Allah wa sifatihi da sifa wal imanu bihi da imani da shi wa ma uhiya ilayhi da abin da aka yi wahayi zuwa ga annabi Muhammadu fala gayatul ma'rifati to mutum ya kai gaya na ma'arifa sanin Allah wa wuduhil ilmi kuma da bayyanan ilimi wal yaqini da yaqini wal intifa'u da amfanuwa anil jahal bi shay'in mutum ya kori jahilci kowane hanya au shakkin ko kokonto au raidin ko kokonto fihi ya kori ya kori jahilci ya kori shakka ya kori is والإثمة من كل ما يباد معرفته da kiyayewa daga dukkan abin da zai zamo kishiyan sani ne bi zalika da wannan wale ne da zama kana da ilimi akan yaqini haza ma waqa al ijma'ul muslimina alayhi wannan shine abin da ya wajaba a sami ijma'in musulmai akai ko aka samu ijma'in musulmai akai wala yasin bil barahin al wadihati baya inganta da dalilai mayalwata an ya kuna fi uqudul anbiya'i ya kasance cikin wato kullun wato a uqudul anbiya'i a ka'idun allati irtabat alaiha qulubun wanda zuciyar take kai ya zamo siwahu waninsa ne fala yutaradu ala hadha bayan itirazi akan wannan bi ƙauli ibrahim alaihi salam da faɗin annabi ibrahim ƙala bala walakin liyatma inna qalbi ƙala bala walakin liyatma inna qalbi an yi haka ne saboda zuciya ta samu natsuwa abin da ake nufi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sun yi magana ya yi magana da rabbul izzati a kan maganan mutuwa ubangiji abinda Allah yake cewa abinda annabi Allah yake cewa rabbi arini kaifa tuhiyal mauta rabbi arini kaifa tuhiyal mauta ubangiji ka nuna mu yaya kake yi kake tada mutattu رد أرني كيف تحيي الموتى ubangiji ya kake kake tada mutattu sai ya ce yadda Allah yake tada mutattu ga shi nan an nuna masa walakin ya ci awalan tunin annabi ibrahim baka yi imani ba ne sai annabi ibrahim ya amsa bala na yi imani ya rabbi walakin liyatma inna kalbi marhaba marhaba walakin liyatma inna kalbi na yi haka ne don zuciyata ta samu natsuwa to wannan kalman itiqad uqudul anbiya'i ne annabawan da suke da itikadi irin nasu fala yuwardu ala hada bi qawli ibrahim qala bala walakin liyatma inna qalbi iz lam yashku ibrahim fi ibarillah ai annabi ibrahim baya musu akan jarabawa da Allah ya masa baya musu kuma akan abinda ubangiji ya bashi labari bi iyayen mota walakin arada tumani na qalbi amma annabi ibrahim yana buƙatar natsuwar zuciya ne amma ba kokonto akan allah ba zai iya yi ba ko allah yana da wani kokonto a kai raibun au shakkun babu wannan a wajen tsakanin annabi ibrahim wata rakar munaza'ati ya bar munaza'a li mushahadatil ihyai saboda barin munaza saboda mushahada ne na rayuwa fahasar lahul ilimul awwali abin da ya hasala gare shi ya yiwu shine ilimul awwal bi wuqu'ihi an samu farkon ilimin abkuwan abin wa aradan ilimin sani sai nemi ilimi na biyu bi kaifiyatihi yaya kaifiyar rayuwar da ta kasance wa mushahadatu kuma da mushahadarsa wannan shine idan annabawa alaihi musulam duk abubuwan da suke yi akwai abubuwan da yake yana tsayawa a jikin annabawa kamar irin nasu kamar irin nasu haka zai dinga zama kamar irin na bashariya to amma ba, ba, ba tunani irin na mutane na basharu ba ne ba tunani irin na bashar ba ne amma kuma ana yin haka sai kaga abu ya zo kamar a bashariya amma kuma ba bashariya ba ne musamman a jihati sayyidina wa maulana rasulullah tare da sauran annabawa su ma sun samu isma na kiyayuwa amma mun gane a jiki na manzala kamar yadda wancan ya fara faɗa misali a min tagayyiratin wa afatin ala ahadil bashariya la ya kalu an tara ala jismihi to idan abu yanzu misali akwai akwai mutumin da kuda baya sauka a jikinsa to kaga ko annabawa ba a ce kuda baya sauka a jikinsu ba amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuda baya sauka a jikinsa kaga ashe akwai bambancin tafaduli a jikin ma a jikin akwai tafaduli to akan wannan ne wajeni na biyu anna ibrahim alayhi salam annabi ibrahim innama arada itibaran manzilatihi ya nemi ya san matsayinsa ne a wajen Allah inda rabbi wa ilmu ijabatihi da awatihi bi su'ali dalika min rabbihi da ilimin amsa irin da Allah ya masa saboda da'awan da ya cikin tambayin da ya yi daga Ubangijinsa, rabbi arini rabbi arini kai fatuyar mauta Ubangiji ka nuna mun kaga tambaya ne du'a'i ne tambaya ne arini Ubangiji ka nuna mun kai fatuyar mauta ya kake kake raya mutattu sai Allah ya ce masa awalan tunin baka yi imani ba ne to wannan baka yi imanin ba to innama iktibarun manjalati inda rabbi shi ne yake neman sanin makaminsa wajen ubangiji shi ne yake neman sanin makaminsa saboda ya samu ilmul yaƙini an gani wa ya kuna ƙauru ta'ala awalan tumin ba ka yi imani ba ne ai tusaddika bi manzilatika minni ka gaskata a mazaunin matsayinka a wajena wa kullatika da kai ba ji daɗina ne wasifa'ika da kuma zaɓanka da na yi wannan shi ne tambayan awalan tuni ba ka yi imani ba ne da matsayinka a wajena ba ka yi imani ba ne da kasancewan kai ba ji daɗina ne ba ka yi imani ba ne da cewa kai zaɓaɓɓena ne wajen yi na uku kuma ana wasu ala ziyarar da yake ne ya tambaya ne saboda ƙarin yake ne wata dumani na ce saboda ƙarfin dumani na ta sake natsu ya sake ƙarfin dumani na ya natsu wayan lam yakun fi awwal shakk ko da yake tun farko ba wani shakka cikin lamarinsa idan ulumu daruriya wan nazariya domin shi ilimi akwai daruri akwai nazari daga kaji za ka gane daga kaji za ka yadda akwai kuma ciguminka in ilimi ba akwai nazari ana faɗan abu kawai sai ka ji mutum ya gane amma kuma akwai ciguminka ciguminka shi ne wa ka taɓa gani mutumin da yake tafiya yake tsaye waje ɗaya haka ba ka ce saboda ba kai tunani ba nazari kenan nazarin sai ka yi tunani tukuna amma wace duk wani mutum mutumin da yake tafiya me dalil misali idan mutum aka bashi mamaya yake yake sha ana haifan yaro ana samar mama wa yake koya masa sha amma yana sha ɓera da kuliya ga ɗan ɓera ga ɗan kuliya idan aka zo aka haɗa su me yasa ɗan kuliya yake ɗan ɓera yake gudu waye gaya masa waye gaya masa wannan makashin sani kaga akwai abubuwa irin haka wayanda suke nunawa ka gane akwai ilimi daruri kama ce Allah ɗaya ne kana musu? to amma in aka ce annabi mamu sallallahu alaihi wasallama shi ne second command na Allah sai an nasu tukuna gane saboda halifan Allah ne to in baka san hali in baka san yaya aikin halifa yake ba ya za ka yi ka gane lokaci daya ba za ka iya ganewa ba akwai abubuwan da ake kira daruri akwai abubuwan da ake kira nazari kuma badihiya ne hatta tafadalu fi quwwatiha ana samun tafaduli cikin karfinta wa tsarayani shukuki da kore shakka ala daruriyati a cikin daruri al-mumtani'u wa mujawwizun akwai kuma ja'izi fil nazariyat cikin duba fara da al-intiqal min nazari sai aka nufi ciruwa min nazarin ila habari daga nazari zuwa ga labari au ila mashahadatin ko zuwa ga mushahada wa taraki da hauhawa min ilmin yaqin daga ilmin yaqin akwai ilmin yaqini ainihin yaƙini haƙul yaƙini ilimin yaƙini matakin farko ne ainihin yaƙini mataki na biyu ne haƙul yaƙini shi ne mataki na uku haƙul yaƙini misalin mutumin da wuta ta ƙona shi da wanda gobara aka fito da shi da kyar da wanda ya kone ilmin yaqini domin wuta kana ji ana baka labari ne yana da zafi amma akwai abin da yake sa ka san zafinsa ka san wuta yana da zafi ya taba kona ka saboda ka baka san wuta ba labari kake ji amma in ka taba wutan in ya taba ka in ya kona ka to kana da ilimin yaqini yana yana yana kona idan ka in aka ya rincaɗe da kai ka shiga gaba da baya wuta ne da kira ka fitar da kai bayan ka kone to ka samu ainul yaqini ainul yaqini to akwai haqqul yaqini maratib din dai dai dai dai yana zuwa har uku ne a cikin kowane irin ilimi domin ilmul yaqini ila ainul yaqini falaysa al-habaru kal muayyanati falaysa al-habaru kal muayyana labari bai zamo kaman abin da ka ganshi ido da ido ba ولهذا قال سعد بن عبد الله التستري wannan sa'ad bin abdullah tustari yana cewa sa'al al-kashfa al-jida al-iyam ya roki ubangiji a yaye masa abu ya gani kuruku liyaz zadu bi nur lakin tamakunan fi halihi saboda ya samu karuwan ilimin yakini ya samu tamkini cikin halin da yake ciki wannan shi ake nufi alwajen rabe wajen na hudu annahu lamma hatajja alal mushrikina lokacin da suka yi jayayya da mushrikai bi anna rabbahu yuhyi wa yumitu ubangiji yana rayarwa yana kashewa talaba zalika min rabbihi sai nema daga ubangijin sai liyasi itijaju iyanan saboda ya ingantar da musun da suka yi zamo kuru-kuru ya gani awalan tumin ƙala bala walakin liyalma inna kalbi sai aka ce to shikenan fa khus arba'atu min at-tayr ka kama tsuntsaye guda hudu ka yanka su sannan sai ka sanya su a cikin akan dutsuna ka cire kawunan in ka cire kawunan sai ka bayan ka yanka su ka cire kawunan a yi duk abin da za a yi amma a ajiye kai din daban-daban sai a je a ajiye wannan wannan amin tsuntsun a nan dutsen wancan ma Allah yana cewa ala kulli jabali ko a yi sanya su akan kulle jabali wannan shine malamin suke cewa kulli jabali din da Allah yake har dutsen Jos tunda kullu ne ko iya nagarin ne amma kuma an kira shi da kullu to tun da an kira shi da kullu ne amma ba kowane gari ba ne aka ji aka ajiye tsuntsun mai tsuntsayen guda hudu ne sai ce su kuma bayan an yi hakan ko a daka ko a haɗa naman a cuɗa a yi mar duk abin da za a yi sannan kuma a bar naman a kira tsuntsayen kowane ɗaya ya ce na saya za su zo maka suna mai tafiya in ya ce ya gura hankaka sai naman hankakan ya haɗu a gaban kowa suna gani in ya kira wani tsuntsun shi ma ya haɗu a lokacin suna gani in ya kira wani tsuntsun shi ma ya haɗu suna gani ga baki ɗaya dama tsuntsayen da ɗawisu da gurabu da hankaka tsuntsayen guda hudu ne to kaga a nan kenan kaga ya zamo mai ya zamo ayyana ilimul yaƙini ainul yaƙini ya gani a idan mutanen da aka yi itijajin da su wanda suka yi musu har wajen hanis fuska na biyar kaulu ba abin huwa su'ala ala tariqil adabi tambayan ala tariqil adabi akan adabi ne al muradu aqdirni ala al ihya'il mauta domin akwai tambayoyi wanda aka yi kamar na wannan an na yi biyar lahulla an na na maganan uzairu kaga shi an na ya ce wanda ya ce anna ya sha bamban da rabbi arini kaifa tuhiyar mauta rabbi arini ladabin ba ɗaya ba ne arini nuna ne wancan kuma anna ta yaya allah zai iya tada mutacce ta yaya ta yaya akwai ladabin ya yi daidai da wannan ba yi ɗaya ba ne to kaga shi wannan sai ce to shi kenan a kadarta a kan raya mutakin sai ce liyadma inna kalbi a kadurni ala iya ilmauta wa qawlu liyadma inna kalbi ala hadil amniyati na yi haka ne don zuciyata ta samu natsuwa saboda wannan gurin da nake nufi alwajen sadi na fuska na shida annahu a ramin nafsi shakka na nuna masa kokonto wa ma shakka amma ba kokonto bane lakin liyu jawaba fa yazadu qurbahu dan ya tsallake ne ya samu amsa dan ya samu kusanci da ubangiji ƙarin kusanci akai masa wa qaulu nabiyina alayhi salatu wassalam da fadin annabin mu alayhi salatu wassalam na hannu a haqqu bi shakkin min ibrahim annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kenan in shakka ne to mu ne mafi cancanta mu shakka in ji manzo Allah wannan kalman abinda ake nufi nanu a shakku nanu a haqqu bi shakki min ibrahim mu ne mafi cancanta mu yi kokonto mu yi shakka akan annabi ibrahim annabi muhammadu yana nuna tawadu'u ne irin wannan kalman shine ke wahalar da cananka nafa ya kore ni li'an ya kuna ibrahim shakka inda ma za a yi to muni to a kalmar da za inda ma za a yi shakka to muni mafi cancanta mu yi shakka kaga ai ya nuna annabi ibrahim ya kai wani guri ne wanda ba zai shakka ba to tunda in ya faɗi haka da annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wane ne a haƙu inda za a yi shakkan mu ne muka fi cancanta mu yi shakkan to wannan irin yadda ake turawa mutane suke shan wahala kenan sai ta ai gashi shi ma ya faɗa ya faɗa da bakinsa manzala kenan sai ce ai inda haka ne to ai ya san komai ai me yasa ta wannan tawazu ne tawadu sunansa kaskantar da kai da ake yi na tawadu ne wa ibadun lillah hawatiri abbafa nisantarwa ne ga hatsiri wajen rauni an ta zunna haza bi ibrahima ka yi zaton wannan ya sadu da annabi ibrahim alaihissalam ainihin muƙino na bilbasi muna sane allah zai ta da kiyama muna sani wai ya illa lil mauta a raya mutum bayan mutuwarsa falau shakka ibrahimu da annabi ibrahim zai yi shakka lakun na aula bi shakki minu da mu ne muka fi cancanta mun shakka akan annabi ibrahim imma ala tariqil adabi ko yayi akan hanya ladabi aw an yuridu ummatahu ko yana nufin al'ummarsa allazina yajuzu alai shak wanda su ya halatta su yi shakka amma annabawa ba maganin shakka cikin lamarin su aw ala tariqin tawadu ka gani ko ko kuma ya faɗa ne in ya faɗi wannan kalman nanu a haƙƙu bi shakki min ibrahimu ɗayan biyu maza Allah ya yi tawadu ko kuma yana magana al'umansa su ne mafi cancanta domin yana magana ne da yawunsu mazalla yana magana ne da yawun al'umma to al'umman su ne mafi cancanta su yi shakka a kan annabi ibrahim ya yi shakka saboda akwai abubuwan da ba sani ba amma annabi ibrahim yana sane da komai wani ishfaƙi da kuma tausasawa au hamalat kisar ibrahim ala itibari ko kuma an ɗauki iskan annabi ibrahim ne ala itibari gwadi na halinsa au ziyarta kini ko kuma ƙaruwan yakinin annabi ibrahim fahim kulta idan ka ce fama ma'ana ƙauluhu to me ma'anan faɗin ubangiji da ya ce fahim kun tafi shakkin min ma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wala takunanna minal ladina kadzabu bi ayati llahi fatakuna minal khasirin cikin suratul yunus cikin suratul yunus ai abubuwa da yawa sun zo wa arsalna ila miyati alfin me Allah yake wa arsalna ila miyati alfin aw yaziduna ko kwantanta wajen waye an fahimta wa arsalna ila miyati alfin aw yaziduna mun aiko annabi Yunus bin Matta zuwa ga mutane dubu ɗari ne au yaziduna ko kuma ya karu a kan haka Allah ne yake kokonto amma nafsin yadda ya zo kenan wa arsalnahu ila miyati alfin aw yaziduna mun aiko shi zuwa wajen mutane dubu ɗari ko ma fiye da dubu ɗari kuma nafsin ƙur'ani shakka ne zai shiga wannan kokonto rashin sani to ba haka ba ne to kokonton in an zo irin wannan ba kokonto ne ake kiransa ba shine ma'ana fa in kun tafi shakkin idan kana kokonto min ma anzalna ilayka cikin abin da muka turo muka ya rasulullahi fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambaye wanda suke karanta alqur'ani min qablika kafin kai laqad ja'aka alhaqqu min rabbika gaskiya ya zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarina kaga inkari shakka ne raibi ne kokonto ne to abin da ake magana a nan ta haƙiƙi ne ba kokonto ba ne ba shakka ba ne ba shakka ake nufi ba wala ta kunan na minan labi na kan zabu bi ayatun la kar ka zamo daga cikin wanda su karyata ayoyin Allah akwai annabi Muhammad zai karyata ayan Allah ba zai ba zai to wane ne shi yasa karanta alkur'ani yana da haɗari yana da haɗari ka ɗauki kalma irin wayannan ka dinga ajiyewa ba ladabi ka dinga ajiyewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa kuma ana nan sai mutum ya zo yana kafa maka dalili ya ce ai qur'anin ma ya faɗa eh ai qur'anin ma ya faɗa kuma ana magana in aka yi sa'a da gauga gauga sai suke to ai tun da Allah ne ya faɗa ka fi Allah ne sani daga nan za a fara maimakon a ce ka ji malaman zamaninka ne sani kajin a aura kan na sama to ba ta can sama ake faruwa saboda suna ganin kamar abin da suka sani shine abin da yake matukan iya sanin ilimi kuma ba haka ba ne ba haka ba ne Allah kiyaye idan mutum ya zamo yana takakkiya irin wannan ya kunu min alhasirina zai zamo daga cikin wanda suka yi asara Allah kiyaye fazar ka kiyaye sabata Allahu qalbi wa qalbaka da zuciyata da zuciyarka Allah ya daidaita an yi hatsar ribadika irin wannan abin ka sa a cikin tunaninka ma zakar hu babu mufassirina a cikin shashin waɗansu masu fasara sun tafi akan haka an ibn abbasin daga abdullahi dan abbasin au gairihi ko waninsa min isbatu shakilin nabi mutum ya tabbatar da kokonto wa annabi muhammadu yin haka ka kiyaye fi ma uhiya ilai cikin abin da Allah ya masa wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina wa ta ina shakka za ta zo mar babu shakka wannan gumin albashir ga kwatanta shi ka ce a to ai shi mutum ne dan abin da zai sa a sha wahalar kenan inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya fa matsala hada misalin wannan la yajuzu alaihi jumlatan baya yiwa ko kadan bai halatta ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bal karkala ibn abbasin wa gairuhu abdullahi dan abbasin ya faɗa wanin sama ya faɗa layin shakkun nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah baya shakka ko misqala zarati walan yus'al baya tambaya wa nahu an ibn jubair ibn jubair ma ya faɗi haka wa hasan al-basri hasan al-basri shine hasan ibn jubair shine sa'idu yana daga cikin sadatu tabi'ina hasan al-basri kuma shine ibn yasar al-busri ya faɗa shi maka wa kal qatadatu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace ma ashukku wala as'alu amsal kenan ma ashukku wala as'alu kaga fa in kunta fi shakkin mimma mimma أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كاغني ce ba na shakka kuma ba zan tambaye kowa ba amsan ke ba na shakka kuma ba zan tambaye kowa ba wa ammatul mufassirina ala hadha ammatul mufassirina wato amma masu tafsiri wasu sun tafi akan haka waqtala fi ma'anar aya an yi tilafi cikin ma'anar ayan faqila an ce al-muradu abin da ake nufi qul ya muhammadu li shakkin shine qul ya muhammadu fa in kunta fi shakkin ma'ana qul ya muhammadu li shakkin ka fadawa mai kokonto ya rasulullahi to kaga wannan ma ya fi daukan ma'ana ka gaya wa wanda yake kokonto ya rasulullah fa in kunta fi shakkin idan kana kokonto mimma adalna ilayka cikin abin da muka saukar maka fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambaye wayanda suka karanta littafin kafin kai a karanta musu qalu tanka ce wa fi surati natiha ma dalla ala hadha tawil a cikin suran kanta akwai abin da ya nuni akan wannan tawilin wa qawlu qul ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga ya yi daidai da wancan ne kenan ƙul ya muhammadu lishakin ya yi daidai da haka ƙul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini kaga ya ya sake ba da wannan ma'ana to wanda suke tafiya ko suke cewa za su yi fassaran alƙur'ani shi ma ba tawili shi ma an yi gamo ne in an zo rashin tawilin a rashin tawilin kuma ana yin tawili eh domin ana haduwa ana mugun gamo gurin kuma ya zamo an shiga wani tarkoko sai kuma an yi tawilin a lokacin fala a abudun lazina ta abuduna min dunin lahi walakin a abudun lahal lazi ya tawaffakum وأمرت أن أكون من المؤمنين قل كذا يا موسى يا رسول الله يا أيها الناس يا كمتاني إن كنتم في شك من ديني إن كنا كنتم cikin addinin da nazo muku da shi ne fala abudu alladhina ta'buduna min dunillahi ba zan bauta abin da kuke bauta ma ba walakin abudu allaha alladhi yatawaffakum zan bauta wa ubangijin da yake karɓar rayukanku ne wa umirtu an akuna min almu'minin an umarce ni ni in zamo daga cikin mu'minai ne an umarce ni ni in zamo daga cikin mu'minai ne saboda haka idan za ku bi ni ku bar shakka to abin da ake so kenan Allah ya faɗa yi alif lam mim zalika alkitabu zalika alkitabu la raiba fihi ai la shakka fi la raiba fi la shakka ne zalika alkitabu kaga zalika yace ba hadha alkitabu ba akwai bambanci da hadha alkitabu da zalika alkitabu in an ce hadha alkitabu kaga isharatin ila alqurbi yana kusa amma zalika alkitabu isharatin ila albu'di ya yi nesa saboda aka ƙur'ani ya zamo baya fasarantuwa sai ga annabi muhammadu ƙur'ani baya fasarantuwa illa rasuluna sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yufassiru alqur'ana shi kadai ne yake fassaranta alqur'ani wanda suka samu wanda suka sami a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka san tafsirin alqur'ani ba su da yawa a cikin sahabban manzo Allah wanda suka san tafsirin qur'ani Abdullahi bin Mas'ud yana ciki sai na Ali bin Abi Talib yana ciki sai na Abubakar Siddiq yana ciki sai na Umar yana ciki ba su wuce mutane goma sha wa'inda suka san tafsirin alqur'ani a zamanin manzo Allah to a tafsirin ai ishara ne zalika likitabu la raiba to raibun dinnan shakkun ne ai la raiba fihi tunda la raiba fihi babu kokonto a cikin sa tare da kasartu ma'anihi yau ma'anoninsa gashi nan abu ɗaya ne zalika ne ai isharatin ilal hudi nisan ganinsa ba da ido ba ne ba duk ido bane yake gane qur'ani ya fassara ta alqur'ani irin ganin sa shi yasa masu tafsirin qur'ani akwai wanda yake fassara ta juz'i daya ba ni ishirin ba kaman da akwai wanda yake fassara ta juz'i biyu akwai wanda yake fassara ta alqur'ani juz'i hudu akwai wanda yake fassara ta alqur'ani juz'i biyar akwai wanda yake fassara ta alqur'ani juz'i goma akwai wanda ke fasaranta alkur'ani juz'i ishirin akwai wanda ke fasaranta alkur'ani juz'i talatin akwai wanda ke fasaranta alkur'ani juz'i arba'in akwai wanda ke fasaranta alkur'ani gwargwadon iya gani wanda aka sani tafsirin da ya fi kowanne faɗi a duniya shine tafsirin ibn shahid tafsirin ibn shahid shine yake da mujalladi 600 kuma tafsirin alkurani to kaga idan ka ja baki to sai abin da ya zo saboda ƙarfin idanka da irin abin da Allah ya zuba maka shi kenan akwai wanda suke fasarta alkur'ani kaman ɗanɗawi da tsirrai shi yake fasaranta alkurani abin da ya shafi science in yana fasaranta alkurani da wannan ƙur'anin a buɗe yake har yanzu shi ma ana ƙara shi gwargwadon marubutan gwargwadon marubutan da yanayin zamanin in aka zo shi da bishiyoyi da tsirrai yake fasaranta nassin ƙur'ani in ya ja baki yana fasarantawa sai ga ya koma bangaren science science kawai yake fitarwa a cikin alkurani shi kuma irin irin da aka nuna masa kenan saboda irin yadda duniya to wa'inda har gobe ba su ma fahimci misali ɗan ɗawi ɗin nan wanda su malaman duniya ci gaban duniya a yanzu mai science ya fito da wani abu ya nuna wani abu duk wa'annan masu masu tunanin science din nan to shi ne suke ganin kawai shi ne gwani sai suna ganin annabtan ma kaman ƙauyenci ne ba su san kuma annabi muhammadu ne ya zo da komi ɗin ba domin duk wani abin da ka sani yanzu akwai takkiratu تذكرة ما نقول دولة الأنلاكي متمن قرنباني دولة دولة الأنلاكي yana da taskira ne ko akar Allah taskira ne ko sifilini ne baya gani tun da aka haife shi baya gani tun da aka haife shi baya gani amma duk wani abu wani tsiro zai faɗa maka yana gari kaza ko yana ƙasa kaza kuma bai taɓa fita daga garinsu ba haka ya rubuta littattafan science ne babban ba ko me za ka iya yi da littafinsa daudal an ɗaki wayannan abubuwan duk suna nan kaga ashe babu shakka cikin kowane abu Allah ya kawo abubuwansa in Allah ya yi magana zalikar kitabun nan da ya ce la raiba akan raibu da shakku din nan ne a daina babu kokonto cikin addini babu kokonto rashin sanin ka ilimin to kai ne kai kusuri baka sani ba amma ba wai ba a sani ba ne an sani malaman sun riga sun gama komai sun gama yanzu misali faruddinin razi yana daga cikin in science ne in ka duba bangarensa wani irin tafsiri da Allah ya hore masa shine ya fara kawowa a duniya in ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya fitar da abin da ya ta'alliki da bismillahir rahmanir rahim sai ce ya kasu kashi goma kuma kowane kashi goma zai ware sai ya faɗa maka yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza goma sai ya zuba maka sai sake cewa shi kuma a cikin kashi goma guda uku suna da kashi kaza a cikin kashi goma shi ya fara yin wannan tafsirin a duniya wanda akan fatiha sai da fatihansa fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin sai da ya shafi 300 yana fasaranta fatiha shafi 300 ba dan dawi ba faruddin razi shine mafatihul gaibi eh mafatihul gaibi sifili 30 to irin wayannan kaga ashe idan kana tunanin wani abu ne ko kana ganin mazajen da suka wuce ba mazaje bane to ka sha mamaki to wayannan shine ke ka gane qur'anin yaya abin yake saboda haka duk wani abin da yazo daga manzo Allah ne duk wani ulumu da ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh duk abin da aka zo da shi daga nan ne wakil al-murad bil khidaba al-arab abin da ake nufi da wannan magana larabawa ne wa gairun nabi da wanda ba annabi ba kama kala la in asharakta ka gani la in asharakta ya rasulullahi kaga annabi zai zai shirka ne to ai ba zai shirka ba to tunda ba zai yi shirka ba la in asharakta gashi damirin a kansa ne amma damirin na ummati al'ummar sa to idan ka dauki wannan kalman ka dauke shi ka jona shi akan annabi Muhammad ina ladabi to shi yasa kwama chala yake yin yawa akan tafsiri eh la ya badanna amaluka kaga haka za su ce inda kai shirka to za mu rusa maka aikinka annabi kenan al-khitabu ummatuhu al-arab larabawa da su ake magana saboda shi ya nubu manabahum ne shine annabin annabin umma ne baki daya saboda haka da su ake magana amma Allah ba wanda zai iya karban maganan sai shi annabi Muhammad shine zai iya karban magana saboda haka idan ya tashi karban maganan a jikinsa ne saryanin komi zai zo ta jikinsa zai wuce to shi kuma sai tace sai ya ba wa kowa muhallinsa amma Allah ba wanda ya sani sai annabi Muhammad ba wanda ya sani sai annabi Muhammad saboda haka komi ta annabi Muhammad zai zo tukunna kafin ya je wajen wani wannan shi ne wala takunanna min al-khasirina ka gani kar ka zamo daga cikin wanda su asa ka fasarta annabi Muhammadu da wannan shine fa irin walau ta qawala alaina ba al aqawil dinna la akhadnahu minhum bi yamini thumma laqtana laqtana minhum al wati wa ma nukum min ahadin irin wannan ne ka ga gargata idan suka zo suka tunkari ayan kawai shikenan sai a yi sunan bakin wake kawai ya ce ai Allah ma ga abin da ya ce wa annabi Muhammad kuma ba abin da ake nufi ba kenan dole ana neman adabu ma'a rasulullah dole a nemi yaya za ka yi magana da annabi muhammadu gashi gwamnan garin ku baka yi saka kai ba takakkiya ka zo ka gamar wani abu ba ka ci dukan tsiya to amma ya mutane suka dauki annabi muhammadu ne Allah ya kiyaye wal muradu ghayruhu ka gani al hitabul lahu maganan nasa ne wal muradu ghayruhu amma wani sa ne kamar kuma gashi nan in suna da hankali sun san haka fale da unadiya sanar da uzabbaniya a kira nadiya Allah kuma zai kira zabaniyawa fale da unadiya mutanen nadiya aka kira andiya nadiya sanada uzabbaniya andiya wajen shan giya nadiya mutanen shan mutane masu shan giya kama Allah ya ce faliya da unadiya a kira nadiya sai ya hada su da siffan zaman gurin da masu gurin mu kuma sai mu kira to in aka ce a kira nadiya ai an kira gurin ne ga baki daya irin wayannan abubuwan suna zuwa qur'ani da yawa to ana neman ladabi kar mutum ya fada cikin garin Allah ya kiyaye wa mithlu zalika qawlu ta'ala misalin wannan fala takun fi miryatin mimma ya abu da haula'i fala takun ya rasulullah fi miryatin mirya ko kwanto shakkun raibun duka mutaradifun kalmomi ne a hausa tana da ba ta da yalwan ba ta da yalwan harshe ma'ana su a larabci za su iya cewa mirya su faɗa maka ga abin da ake nufi shakkun su faɗa maka raibun su faɗa maka amma a hausa mu za mu ce duka shakka kawai a cikin kanawa tsofaffin malamanmu za ka iya za su iya bambanta waɗansu da wasu amma mu da muka zauna da sosai da kawai a bar mu saboda su a hankali muke bi ai tun da hausa ba ta ishe ubawa balle mu abin nan ai ta ga hausan malanta musamman malaman kano ai ba irin namu ba ne zai fito ya faɗa maka wani kalma sai ka tambaye shi me ake nufi da kalmar ma saboda kalmar a ilmance a ilimi ne ake samunsa amma ga ra'ibu za ka dinga jin su in ya faɗa ma wata kalma sai ka rubuta tukunna a yi ta ƙoƙari a fasa sai ya zamo in ya iya ɗaukuwa in bai iya ɗaukuwa ba sai a jona kawai an faɗa ma ka ce ya kace haka malaman suka fasa ranta to ya za ka ce to kaga don manyan suna da irin wannan ilimin na fassara su faɗi abu ka ji baka da yadda za ka yi falata ku fi miretin karka zamo cikin karka zamo daga cikin masu kokonto min ma ya abu da ha'ula'i kaga wa naziru kasira irin kamanni da wannan suna da yawa duk gashi nan abin za ka ga ya sauka a kan annabawa amma kuma ba su ake nufi ba mutanen annabawa ake nufi babu wani annabin da bai san Allah ba babu shi babu wani annabin da akwai malamin da ya karantar da shi babu shi duk wani annabi Allah ne malaminsa duk wani annabi Allah ne malaminsa ba a haifan annabi da jahilci babu wani annabi jahili babu shi to kaga ko ai baya neman ilimi a wajen wani to amma kaga ko ai an wuce wannan gurin to balle sayyidina maulana rasulullah kala bakar bin Allah ala ala narahu yaqulu ba mu gani wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati llah wala takunanna kar ku kasance min alladhina kadzabu bi ayati llah daga cikin wanda suke kare ta ayoyin Allah fatakuna min al fatakuna min al khasirin a cikin suratul yunus وهو صلى الله عليه وسلم كان مكذب فيما يدعو إليه كاغني فكيف يكون ممن يكذب به تيايا كان مكذب من ذا الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم كان مكذب فيما يدعو إليه وأكي كلا زواج الله manzo Allah ne yake kiran mutane zuwa ga Allah ai fa kai da yakuna man yukaddu bi ta ya za ka yi tsare tashi wannan bai yi ba fa hada kullu yadullu ala anna al murad bil khitab ghayru wannan ana nuna maka wani annabi ne ba annabi Muhammad ba wannan annabi ne wa mithlu hada misalin wannan qawluhu ar-rahman fas'al bihi khabira kun ji karan الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن واي رحمن فاسأل به خبيرا to ku faɗa waye mai ba da labari waye zai baka labarin rahmanu to waye rahmanu kaji yanda abin yake ar-rahmanu fas'al bihi khabira ku tambaye waye rahmanu ya baku labari kuma aka ce annabin ya ba da labari habirun annabi muhammadu ne shine muhubirun shine habiran shine kuma to kaga ar-rahman fas'al bihi khabira al-furqan al-ma'mur hauna ghairu nabi ba annabi ake nufi ba li yas'ala an-nabiy wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa habirun shine mai ba da labari shine المسؤول لا مقتدر السائل yadda abubuwa suke fita kenan arhamanu fas'al bihi ku tambaya fas'al bihi ku tambaye shi hadiru ku tambaye hadiru mai ba da labarin hadira waye mai ba da labarin al-ma'muru hauna gairun nabi wanda ma'amurin kenan wanda aka hore shi amma liyas alan nabiya wan nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa khabir shi kuma annabi mamun shine khabir المسؤول لا مختبر السائل وقال إن هذا إن, إن, إن هذا شك إن هذا شكا الذي أمر به غير النبي بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة إن هذا الشك wannan kokonton alladhi umira bihi wanda ake magana a kansa gairin nabi bi su'al alladhi ne yaqra'una alquran alkitaba da tambayan wa'inda suke karanta littafin innama huwa fi ma qasahu Allah cikin abinda Allah ya bada kissa ne min ibarar umami na daga al'umma da suka wuce daban-daban la fi ma da ilai min tauhidi ba wanda ya kira zuwa ga tauhidi da shari'a ba wa mithla hadha qawlu ta'ala ubangiji ya sake faɗan haka was'al man rusulna min qablika min rusulina was'al ka tambayi man rusulna wanda muka turo min qablika kafin kai na rusulina daga cikin manzanninmu aj'alna min dunil rahmani alihatan yubadu kaga was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi annabawan da suka wuce nan abin da yake tabbatar maka manzala suna haduwa da annabawa ayar ta nuna maka haka was'al man sanna min qablika ka tambaye annabawa wanda suka wuce kafin kai ya rasulullahi ka tambaye su min rusulina aj'alna min dunir rahmani banda ubangiji rahman akwai wani ubangiji da aka sanya shi alihatu da akwai wani aliha yubaduna wanda suke bauta masa kaga abinda zai baka a nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi Musa ya riga duk annabawa sun riga shi amma Allah ya nuna ana haduwa Allah ya nuna ana haduwa in sun ce a a tambaye wani ne ba ana nufin a karanta littafi ne a gane in sun ce suna nufin haka ne an yi tawili tun da ba haka Allah ya ce ba an shiga kwama kenan ko Allah ya kiyaye المراد بالمشركون والخطابة مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه. أنا من المشركين أما خطابا أن وجها ترجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله الأتبي إمام الأتبي يا أمس ونا وكيل المعنى سلنا أما أرسلناك من قبلك كتنبيهم akan abin da aka aiko kafin kai fa wajiba lahatin watammal kalam an hazzafe hafada sai magana ta cika sun ibtada al kalam sai aka fara maganar da aj'alna min dunir rahmani ilahan yubadu ila akhir ya ala tariq al inkari ka gani akan hanya ta inkari au ai ma ja'alna babu abin da muka sanya hakawo imamul makki mai ya mai kutul kutul kutul kutul kulubi ko wakila aka ce umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an wari annabi muhammad an yas'ala al-anbiya ya tambaye annabawa lailatul isra'i a daren isra'i an zalika fa kana ashadda yaqinan to manzo Allah yana da yaqini daidai mafi tsanani min an iya hataji ila su'ali ta ba yace la as'alu ba zan yi tambayan ba kar ku fitu an isan mun da komai qala ibnu zaidi haka dan zaidi yace wakila ka ce sal umman man arfan man arsalna ka tambaye al'umman da suka wuce hal ja'ahum bi ghairi tauhidin akwai wanda aka zo musu ba tare da tauhidi ba wa ma'ana qaulul mujahid shine maganar mujahid da suddi da ba da katadata والمراد بهذا abin da ake nufi da wannan wallazi qablahu abin da ake nufi da wannan da abin da ke gaban sa ilamuhu bima bu'is bu'isat bi rusul wanda ya bayin yanda aka turo annabawa wa annahu ta'ala ubangiji lam uzan fi ibadati ghairihi ba ai lam azan bai bai izini a bauta wa wani sabala li ahadin ga wani daya daga cikin halitta raddan alal mushrikai al arab an yi raddi ne ga mushrikan larabawa ga yarihim fi qauli ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa wannan duka magana ɗaya ce idra'i daur idra'in nan da aka yi magana na halittar jismu na manza Allah da halitta jismu na halitta ga baki ɗaya na matakai uku da na annabawan da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan ma'sumai ne amma in ka ji annabi ya yi rashin lafiya babu wani rashin lafiyar da ta wanda ma'ana za ta iya kawar da annabi akan zartar da lamarinsa saboda haka wannan ya nuna maka babu wani magana kamar yadda sayyidina Umar bin Khattabi lokacin da mandala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka kawo littafi in rubuta muka abinda in na bar shi lan tuzillu bihi abadan ana fahimta irin wannan to akwai akwai abubuwa wanda suke fitowa min jihatar rasulullahi khasatan wannan nashi ka kawo in aka yi haka sai ce ka fana kitabun lahi abinda yake rubuce littafin Allah ya isa mana abinda yake nufi a wannan kar ka ɗauke shi irin tunaninka in ka ɗauke shi ka ɗauka cewa ai ya hana annabi kenan isar da sako to idan mutum kuma yana ganin cewa ai umar ne ya ja to akwai wani abin da manzo Allah yake tsoro kenan umar ne ya ja ayatun da anke a kawo a rubuta bai yake a ya ishe mu abin da aka rubuta a bar mu da kitabun layi wa sunnatu rasuli misali ko a bar mu da littafin Allah zai isa iya wahayin kenan yadda ya tsaya amma ai a ƙarshe da ya zo zai bar duniya cewa ya yi kaza ya yi kaza ce hal balagtu ubangiji ka shaida na isar hal balagtu na isar hal balagtu na isar duk abubuwan da Allah ya na isar saboda haka fa'ila muntahahu yarju ila rabbi sai ga ƙarshensa ya koma zuwa ga ubangiji kenan Allah ya cika ko Allah ya cika komai daga bakin manzo Allah babu wani abin da in ka ga abin da ba a yi shi ba to ba a yi shi ba ne don ba haka ake son a yi ba amma in ka ga an yi saboda ba to maga sai na babaka sai na umar ma ana ana yabansa la ya khafu law mutu la'imin baya tsoron zargin mai zargi baya tsoron zargin mai zargi to fa kai fa bi rasulullahi yaya wanda karshen aikinsa kenan ya gama hanji ba kuma a lokacin a ce an yi abin da wai bai cika ba kenan dai ina ganin kamar akwai abu kamar haka amma komi ya isa ko ni an cikar ya cika wadaka irin wa'annan mashakil din suna nan da yawa kuma wanda yake warware ta yana daga ciki imam mai ashfa eh yana warware mushkila akan abin da ya shafi manzo Allah ba na jin akwai wani littafi da aka yi bayan shekara 900 a duniya wanda ya kai ashfa shekara ɗari tara da wani abu haka yi kuma a hakan kafin zuwan daga zamanin manzo Allah zuwa lokacinsa ba a yi wani littafi mai kama da hakan ba ba yi ba mai kama da haka daga kuma zamaninsa zuwa yanzu har wanda suka yi kwaikwayon ba a samu kuma wanda ya doke shi ba a ce an wadatu in an karanta wannan littafin an wadatu da littafin ashfa a duniya ba a samu ba ba a samu ba wannan shine daga cikin wani abu na daga hukukin mustapha sallallahu alaihi wasallam idan lokaci ya yi zuwa gobe dai na san zamu zamu tsaya insha Allah zai yi gobe to Allah ya kai mu gobe mu ga yadda Allah ya yi gobe za mu tsaya insha Allahu mu ga yadda Allah kuma yadda ya rubuta mana gashi abin ana gobe za a fa gashi nan kuma har an kai gobe za mu shiga aljanna aya gane jannatul mahabbati domin hakan ne kuma za mu shiga aljanna domin in Allah ya yarda bizinin layi abinda muka taso da shi ai mun samu bakkan ciki akan hanyar mu an tattaro mu da bala'in maganganu wanda ba su bada daɗi ba to amma gobe za mu yi farin ciki da mun kai lafiya mu dai Allah bai sa mun kauce a wancan janibin ba saboda haka mun kai mun kuma gode wa Allah sai mun kai mun gode wa Allah domin duk wanda ya sami annabi yana cikin zuciyarsa a cike to babu abin da ya kai babu abin da ya kai wannan a taba ka a jige zau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka shakin akan annabi Muhammadu bayan an gama samun arziki kuma mu manufan mu kenan dukkan tallan mu kenan wa hadha huwa sana'atuna wa huwa yarfatuna wannan shi taharrukatuna wa sakanatina qalbuna wa qalibuna zihabuna wa iyabuna raf'una wa hafaduna babu abin da muke ji sai dai kar mu taba wani abu mu yi a ce a janibin annabi Muhammadu Allah karka mana haka la duniyan wa ukhra Allah kare mana haka saboda haka mun samu ganimatul barida e kuma nahanu awliya'ahu muna tare da manzo Allah kuma muna son manzo Allah kuma Allah ya mana shaida akan haka saboda haka abin da zai hana mu shiga aljanna sai dai mutuwa wannan shi domin almar'u ma'a saboda haka sai ko inda sai dai inda mutuwar ce kawai za ta hana domin muna san shi eh muna san shi to mutuwar ce in ba ta zo da wuri ba shine amma muna isti'idadi qabla yawmir rahim insha Allah kuma za mu ƙara za mu ci gaba Allah ka taimake mu za a hada auradin nan ina ganin yau a rage gobe a hada ina son mu ga abubuwan da muka yi na ga na gidan shawul fatuhati kuma na ji daɗi da irin haka saboda yin hakan yana talle wa bayan Allah su zabura yana da amfani na ga nasu na sa an turo mun takardar ma na gani na ga iya irin abubuwan da suka yi ta ma za mu yi namu gobe insha Allah bizinin lafi za mu ga kowane adadi yadda muka saukar albarkan sai na rasulullah insha Allah in muka zo muka duba albarka annabi muna yi ne don yan uwanmu su kama idan ka ɗauka an yi ne don alfahari babu laifi cikin fahari cikin manzala babu laifi in ka ɗauka mun yi don riye ne shi ma ba komai riyan da za mu yi in ka in karamin karatu ne da kai ka dunkule muka samu a wuta amma mun yi haka ne don kaji mun yi haka ne don irin musu kara zabura su aiki su zabura su aiki mu shi ne manufanmu yawa amma ba za mu tsaya wajen kare kanmu ba amma za mu faɗa ne a ga abin da muka yi ga irin yadda Allah ya hore mana wannan godiya ne ga Allah mun hada adabi kaza mun hada adabi kaza domin gaskiya wanda suka fara ta da wannan abun ni daga zawiyan shaw abul fatai muna yi da amma ban san abun ya kai hakan ba da suka fito da irin nasu ɗaya me yasa muna da almajirai muwa ba za mu yi ba muna da almajiranmu kuma za mu iya yi mu ma za mu yi kuma harka ce ta Allah mu tsaya mu yi haka wanda da ba dole ba ne amma in haka ne kowa yana a sa a yi kaza kaza a zo shi ma yana ba da ƙarfin tsayawa kuma muna yi mu cika da imani kuma ƙasarmu ta zauna lafiya ƙasarmu ta zauna lafiya kuma mu cika da imani ai an samu garaɓasa kuma ana wajantar da mutum ya yi aikin dan Allah za ka yi ne kai kanka kana yi ana ta'arawa ga hadafin ga hadafin Allah taimake mu Allah ya samu na ce madalla akar mu kallahu gobe da ka zo ne ko shi yasa to me yasa to ai sai gabatar da abin da za ka yi amin ai tun da na ganka na ce to ga na matsaru يا رسول الله السلام عليكم
ba wani ƙarfi a duniya wanda ya kai ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka mutumin da Allah ya bashi ƙaunar manzan Allah to fa an gama masa duka wani arziki na duniya da lahira kuma kamar inda muke ji ƙaunar manzan Allah koya masa koya mutum ake ba za ka ɗauki littafi haka kawai ka karanta ka ce za ka koyi ƙaunar annabi ba sai Allah ƙana maka ita inda karanta littafi ne kawai to da kowa ya gama mai ƙaunar annabi amma sai ka ji mutum ya ɗauko bayani rauro amma ya zo wajen haƙƙin manzan Allah ta sai ka ga ya faɗi yanzu irin wannan gurare da aka karanta gurare ne masu haɗarin gaske wanda a nan da yawa masu cewa su ma suna ƙaunar annabi a nan suke faɗuwa maganar da ba ta ma'aikin Allah ba sai su ɗauke ta su yaɓa wa ma'aikin Allah to daga jin wannan wajen kai ka san mutum ba na ƙalta ƙaunar annabin ya yi ba kawai jin ta yi ana faɗa sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi ne bawan da Allah bai dakace masa maganar da ba ma magana ba ɗaga murya ɗaga murya a gaban ma'aikin Allah a haƙƙin irin sai na abubakar in sai na umaru Allah ta'ala ce duk abin da suka zai rushe a haƙƙin irin sai na abubakar in sai na umaru Allah ce duk abin da suke zai rushe ina ga mutumin yau da haka ka ji malami yana yi ka sa ido ka ji me zai faɗa a haƙƙin manzon Allah da ya yi ɓanɓarma ja masa layi ko iliminsa ina tankarewa da al'arshi don ba zai kai iblis ilimi ba ilimi ko karatu daban amma ina sirrin ilimin ina sirrin karatu shi ne ƙaunar annabi kuma ka ga mutum ya ka tobara wa ma'aikin Allah kawai ka ja masa layi ka tabbata an gama da shi idan ka annabi da sauƙi wataƙila in kai sa'a za ka iya dawowa ka so annabi amma in ka gaya wa annabi magana mara kyau to har abada ba za ka dawo kufa ba in har kaya ku shi alfarma annabi to ubangiji ba zai baka ba kuma ba za ka dawo kai imani ba amma in baka ya ku shi alfarma annabi ba wataƙila in ƙiyayya ce kaɗai to ta yiwu Allah maka rahama ka dawo ka zama mai ƙaunar annabi saboda an ga irin waɗannan dawa Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce sawa'un alaihi a an zartahu am lam tunzurhum la yu'minuna daidai ne ya rasulullahi akwai waɗanda ko ka musu gargaɗi ko baka musu ba za su imani ba al'imamu suyudi ya ce kamar abu lahab da abu jahab saboda mai khatam allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim gishawa sun taɓa alfarma annabi Allah ya yimke komai da zai ba su jin da za su imani ko ganin Allah ya yimke wannan abin saboda sun taɓa alfarma annabi amma waɗanda suke ƙiyayya kawai surfan wasu da yawa daga ci sun da su zama manya-manyan masu ya manzan Allah kuma kaka ga mutum ya taɓa alfarma annabi ina walwala ka zaci ya tsira tun daga ran da shaidan yau manzan Allah izgiri da aka ce mala'iku su sujada ga annabi Adamu duk suka yi sujada iblis ya ƙi me yasa Allah ce su sujjada nan hasken manzan Allah ne ya ƙi Allah ya ce zan tsine maka ya sai dai ka tsine min ya ubangiji ka duba kuma matsayi irin na iblis Allah ya ce me yasa ba ka masu yace saboda na fi shi ya ce ka halice ni da wuta shi ka halice shi da yumɓu Allah ya ce zan tsine maka ya ce sai dai ka tsine min ya ubangiji amma ba zan yi ba Allah ya ce to na tsine ma ya ce na tsinu tun daga ranar tun daga ranar har yau iblis bai taba ciwon kai ba bai taba ciwon kai ba bai taba zazzabi ba kuma abin da Allah ya ba shi din nan na tasarifi Allah bai kwace ba yana yin diyan da yake so amma ne an gama da shi tun tun da Allah ce ya tsine masa akan annabi to tun daga nan fa aka gama da shi kuma ina walwalarsa ina komai amma an riga an gama da shi to haka in ka ga mutum ya aika tobara akan manzan Allah ya ganshi a motoci da wane ne yana haf ja masa layi wallahi an gama da shi an gama da shi mai samun jin daɗi a walwala wanda za ka waye gari ka ji ka tsir sun tsir cikin ƙaunar annabi yarda ce ta Allah a faɗi magana annabi ka ji ma ya wuce haka sai in Allah ya zaɓe ka ya yarda da ke don haka irin waɗannan majalisu namu su ne majalisu waɗanda Ubangiji yake son su. Majalisun da za a zama ba abin da ake yi sai girka ƙaunar annabi a wajen. To ba majalisa da tafi irin wannan majalisa. Ka fi mu komai, amma mu kuma mun fi ka ƙauna annabi. Wannan ba riya a wannan, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, in an ce kai mumini ne, karkace insha Allah. karka ce insha Allah ka ce a ni mumini ne karka ce insha Allah ni mumini ne kai mai kaunar manzo Allah ne karka ce insha Allah ni mai kaunar annabi ne dan haka jama'a na daɗa taya mu murna da irin wannan arziki da Allah yi mana na ƙauna tatacciyar ƙauna mayatacciyar ƙauna wanda irin ta Allah ike su kuma irin ta manzan Allah ya ishara zuwa gare ta nakan faɗa da yawa wani ce wai ai ƙauna annabi wai koyi da annabi ne shine ƙauna annabi wannan gaskiya ba gaskiya ba ne in ka ce ƙauna annabi sai ka yi koyi da annabi Allah shi halicci manzan Allah Allah ma koyi yake da annabi sannan zai zama mai ƙaunar shi annabi bawan Allah ne amma Allah yana ƙaune shi dutse uhudu uhudu ya fi mu annabi ya ce uhudu jabalin yuhibbu na wani yuhibbu to shi ma dutsen uhudu yana kwaikwayon annabi ne sannan ya zama mai ƙaunar annabi abubuwa da yawa masu ƙaunar manzon Allah wanda ba su ma da takalifa su a kansu takalifin da Allah ɗora musu ƙaunar annabi dole su ƙaunaci annabi duk jama'a su suna ƙaunar annabi ba tare da kuma suna kwaikwayon annabi ba da kwaikwayon annabi ma an ce za ka kai ka isa ka kwaikwayi annabi sai dai ka nemi albarka da yatsu uku ke cin abinci kai kuma gashi kana cin shinkafa ba cokali ka ci da yatsu uku kuma loma uku na'am kuma in ya ci wannan loma uku manzan Allah fa ba zai ƙara ci ba sai gobe to aka ce ka kwaikwai cin abincin annabi da in ya tsu uku shinkafa kuma aka maka haka ba za ka yi dan danka haka ka sa a baki gudano za ka danka ga su ma yin abinci in ba su ci abinci ba ba zaman lafiya haka Allah ƙara mana ƙaunar manzan Allah shi kuma malam Allah ƙara masa ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara yalwata ƙirji, Allah ya ƙara ta'ayidi, Allah ya ƙara ta'ayidi, albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da na zo na kan yi farin ciki da shawarwari da ina bayar akan karɓe su. Da yawa watakila wanda aka soma makarantar nan babu su, wasu kuma suna nan ko sun yi kusuri ko kuma yanayi ya jawo lokacin da aka fara makarantar nan ba lasifika da daddare tsakanin magariba da isha ko bayan isha na zo na ce algata malam aka ba ni dama irin wani ce to bai kamata a dinga karatun nan ba lasifika ba Allah da iko kuwa na faɗa da harshen mala'iku to ga kuma yadda abu ya zama sai godiya ga Allah da Allah mu dage mu dage maƙiya ma'aikin Allah haka suke dajewa da ƙin annabi mu kuma masu ƙaunar annabi mu daje da ƙaunar annabi ƙaunar mu da annabi ita ce sirrin rayuwar duniyar ma gaba ɗaya Allah ce maki shi Allah ƙara malin lafiya ya ƙara ta'ayidi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma alqur'ani akwai wani littafi ina nan insha Allah ba da dadewa ba zan fito da shi littafin shine qawamisu qamus ne na fassarar kalmomin da suka shafi ma'aikin Allah kamar misali ummu ƙabiha ummu ƙabiha mata abu lahab ta zo wai ta ji an saukar da tabariya da abi lahabi wa an kira sunanta ta zo da fushi ta zo ta wajen sayyidina abubakar a ka'aba sai tana tambayar sayyidina abubakar aina sahibuka aina sahibuka din nan misali nake so ba sahibuka din nan larabci abokinka ne to amma a ƙamus ɗin ni da na yi na istilahi na masu ƙaunar annabi aina sahibuka mana aina sayyiduka ne ba za ka fassara shi ina abokinka ba da ta ce aina sahibuka to mu a wajenmu aina sayyiduka ne sahibu a nan sayyidu ne ba sahibu na larabci ba ne ba sahibu na larabci ba ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana wato kamar a kira manzo Allah da kankantar shekaru fi sigarihi fi sigarihi mu a wajen mu fi fi kibrihi ne fi fi fi fi fi jamalihi wa jalalihi ne fi kamalatihi ne fi sigarihi fi kamalatihi to haka kamus din zai fito insha Allah ba da dadewa ba cikin abin da Allah ya sanar da mu muna ganin ba taɓa yin kamus irin wannan ba wai an yi kamus zai na larabci amma ba taɓa kamus abin da ya shafi janibin manzon Allah da kalmomin da za su tsamo bayi daga barin fadawa akan faɗa manzon Allah kalmomin da ba su dace da shi ba ko da ka gansu a rubuce to ba haka ake rubuta ba haka ake rufe su ba to insha Allah ba da dadewa ba wannan kamutsin zai fito insha Allah an nisa wajen rubuta sauran kaɗan a kammala shi muna fatan ubangiji Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana kamar da na faɗa malam Allah ya ƙara masa lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarma alqur'ani subhanallahi اللهم برحمتك أمنا واقتنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض أنك اللهم لنا ولوالدينا ولمشائخنا وإخواننا في الله تعالى أحياء وأموات ولكافة المسلمين أجمعين يا توالاتك
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين